الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة biyar ga watan Jumadal Akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da casa'in daidai a wannan masallaci mai albarka na Hudaifatu bin Yaman za mu tashi darasi na 191 muna cikin kitabul imara wanda za mu tashi babu alkhairi fi nawasiha alkhair kamar da muka faɗa wannan kamata ya zama kitabul jihad don babi ne da zai bayani akan jihadi ko hadisai ne da za su bayani akan jihadi malin ce babu alkhairi fi nawasi alkhair babun da yake magana akan cewa shi doki ko su da wakai akwai alheri a kansu domin annasiya shi ne makwarkwada to amma ana itlaqin kalmar akan kansu kawai doki akwai alheri a kansa ila yawmul qiyamati har zuwa ranar alkiyama domin ka san shi ajiye doki kamar yadda mun biyo wani hadisi a can baya idan mutum ya yi shi da kyakkyawan niyya akwai lada har muka biya hadisin da annabi yake cewa hadisin abu huraira annabi yake cewa alkhailu li salatati wato li salatati rajulin ko li salatati li rajulin ajr sai ce alkhailu li salatati sai ce li rajulin ajr wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wizr guda uku aka faɗa cewa dawakai na mutum uku ne akwai wanda in ya ajiye shi yana samun lada shi ne wanda ya ajiye shi don ɗaukar kalmar Allah yana ta kiwata shi ne ran da aka ce a fito kawai zai fito wai zastun filtun fansiru sannan akwai wanda yana ajiye shi ne zai ya zama masu kira ya rufa ma asiri misali a matsayin kadara daren da a wato wani abu ya faru yana da kamatiyar sana ko wanda wujurin in ya ajiye doki zunubi ne shi ne wanda yake ajiyewa don alfahari kawai don a ce a gidan wani da wakai hamsin ne to saboda haka annabi ya gaya mana to shi irin wannan dawakan kowanne ne yake wato kansa akwai alkhairi shine wancan ko guda biyun da aka faɗa عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو تيرا دا من الله تبتع غريش يتي الخير في نواسيها الخير إلى يوم القيامة shi doki da kuke gani akwai alkhairi a kansa har zuwa ranar alkiyama mun faɗi wannan irin doki wannan hadisin gajere ne amma za mu fahimci abubuwa guda uku a karkashinsa ko hudu na farko alhassu ala tajhizil khairi fi sabilillah ana kwadaitar da mu cewa a rika tana da doki don ɗaukar kalmar Allah sannan na biyu tabdilul khairi ala sa'irid jawab an fifita doki akan sauran dabbobi na uku dalilun ala baqa'il jihad wal islam ila yawm al-qiyamah yana nuna cewa aljihadu madi wato ila yawmil kiyama jihadi yana nan har kiyama ta kai ba wani tura da za su zo su abrogation wasu ayoyi guda 100 da kalko 300 da kaza a Qur'ani a karba yana nan har kiyama ta kai illa iyaka yana da kaidodi da dawabi dinsa ba da ka mutum yake shi ya koshi yace bara jihadi ba kamar yadda yan boko haram suke ba ka ake jihadi ba yana da ka'idoji na musulunci ko yan darul islam din nan na Niger saboda haka yana da ka'idodi na hudu a tarbiyyar fil jihad wal habbi alaihi kwadaitarwa don yin jihadi da zaburarwa a kai hadisi na gaba na urwal an urwat al-bariki أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواسي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمجنى an karbo daga urwatul bariki yanzu muka zo kan wannan sahabo sunansa urwa bin ayyab bin abil ja'ad al bariki yana cikin manya manyan sahabban da aka tura shi daga cikin mutanen kuba lokacin khilafar sayyidina usman radiyallahu ta'ala an annabi ya tura shi shine wanda annabi ya tura ya jiyo masa akuya ko tunkiya ya ba shi dinari daya da ya je siyo wannan wato tinkiyar ko akwai yana cewa hanya wani ya taya jira miji ya ce ma sai kuma ya kuma siyo wa annabi kada dinari ɗayan ko dinari ɗayan dinari biyu ya kuma siyo mata dinari ɗaya ya taimar akuyansa ya dinari ɗaya shi da wannan sahabu shi yake nuna cewa ita riba ba ta yawa domin kaga ba ninka kuɗi ne yake nuna cewa kuɗi ya zama riba ba mun faɗi alwa'ul riba a baya a cikin wato babun kasuwanci sai da ce kawai mutum ya tsawwala bai kyauta ba amma maganar kuɗi ya rinka kansa ko ya shiri kuɗi ba shi ne riba ba don wasu da sukan ɗauki wannan cewa kuɗi in ya zama ninki biyu ka siyo abu naira goma ka siyar da shi ishirin ko talatin riba ce wannan ba riba ba riba ce sai dai kawai ya danganta da tausayin mutum tausayawarsa ita za ta nuna ya siyar amma ba ruba ba to wannan sahabin shi ne wanda ya siyo dinare biyu sannan kuma ya siyar da shi a dinare ɗaya kai aka ba shi ya siyo dinare biyu ya kai wa annabi dinare ɗayansa da kuma tinkiyar da aka tura shi ya siyo yana cikin waɗanda suka buɗe sham sannan urwa yana cikin ƙarshen sahabbai a rasuwa akwai wanda yake magana ce a gari kaza amma ba a duniya ba a duniya mun ce wato um amru bin wasila abu dufai shine akhiru sahabati mautan gaba ɗaya a duniya da ya mutu a shekara ta ɗari da goma to daga kansa ba wani sahabi a duniya amma za ka je basara a ce ma wanda ya mutu a ƙarshe shine wani kufa ma haka madina haka makka haka to wannan muna nufin a ƙarshe-ƙarshen sahabbai domin imamun zahabi yana cewa yana cin wanda suka mutu a shekara ta saba'in da wani abu bayan hijira wacce ya ambace shi a cikin wato wafayat alwafayat shi imamun zahabi cewa ya rasu a tsakanin shekara ta saba'in da uku bayan hijira shi wannan sahabin annan nabi sallallahu alaihi wa sallam qal annabi yace alkhairu ma'qudun fi nawasi alkhair wato shi doki akwai alheri a ɗaure a kansa akwai alheri a kunshe a kansa ila yi mili kiyamace har ranar alkiyama sai annabi ya ce al'ajiru domin ga lada dokin jihadi kenan wal magnamu ga kuma ganima don lokacin za a je yake a dawo shi kansa dokin kashi biyu ake bai eh to mai doki ba kashi biyu ake bai ga na ta gane doki idan kuma mutum bai je da doki ba kashi ɗaya za a bai wani gurin ma a ce biyu doki kashi biyu kai ɗaya domin abin da zai ci ba irin naka bane yawwa akwai hadisin da ya nuna kashi uku za a raba za a ba kashi uku ne biyu na doki ɗaya naka duk wanda ba a doki ya je wa ɗaya ɗaya za a bai kai kwa da guda uku za ka tafi kaga duk naka ne domin ma ba bayan ba kai za ka ce wa doke yawwa domin a karfafa mutane cewa lallai shi tanadi na fita jihadi أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بسيرة دعم أنت الله تبدع قريش يكي البركة في نواس الخير أقوى البركة لا كرا البركة نجيني الزيادة والنماء والخير haƙaƙa a biya haƙaƙa shi ne albarka shi ne albarka ana yawan ba da misali tsakanin awakai ko tumakai ko dabbobi da karnuka da aladu kaga kare sai a haifi goma sha biyar amma akwai an ta haifi biyar har sa ta ake a social media ko uku ko hudu amma wani yanzu a unguwarsu ma in ba gurin da ake gadi ba aka ce a nemo ya nemo inda kare yake sai yi tunanin cewa ina ne kare yake to amma in kana so gane albarkan awakai da tumakai da dabbobi ka tafi ambatuwa da sassafe wajen bakwai ka ga irin dabbobin da ake yankawa sai kana so daga ina suke zuwa me yasa saboda suna da albarka amma wajen masu haifar goma sha biyar din sai ka yi tunani alade ko aka ce ka nemo shi yanzu dan Kano ne a ce nemo alade an ana shi da aiki dai ne ka mutu ko Kaduna irin wayannan garuruwa sai dai ka nan amma anan dai an haɗa shi da aiki ni dai iya rayuwa ta wata ganin alade a Kano ba na'am na'am a nan da ke ko mata ba a shekaru hamsin da nawa shekaru hamsin da nawa yan labai ai shi ne shekaru hamsin da nawa ni ka san wato yan labai har mamaki yake ba wai na ba da misali wai sai ce yaro ne da nawa kuma ai yaro ne sau nawa kuma ai ba wai zancen da tije nake yi ba na ku ba irin namu nake yi yawwa ai ka ne mun zancen ma wai ai wannan kafir lafi da kake ai ne mu kake mun da shi da tsoho ka tuke ni ai da ma yaran ne sai ga yawa eh yau nawa nake kaga ba babban dana nan kaga yin tuna azumi shekarar sa goma nawa ake ga ba su saba'in a jebe ga mutu sittin da biyar saboda ina son hutar da shi ne yana yawan maimaita kalma yana yawan maimaita ta na ba da misali to yo na nawa kuma an ce da kuti ruwan Allah ya lance ka yi na nawa kuma saboda haka wannan shine albaraka albarka kenan albarakatu fi nawatil khair albarka tana kunshe a an goyewa maka ka dawo to tun da garan nan bai kuma dawowa ba sai yau na Muhammadu ne yana koran sa ya wuta albarakatu fi nawasil khair albarka wato tana kunce akan doki babu fadilin jihad kaga wai sai anan bala yanzu zai fara bayani akan falalar jihadi sai a sai kamata ya ce mana kitabul jihad to amma bai zaba irin wannan da in wasu suka dauki littafin za su yi aiki akai sai da su sun shigar da irin nasa aikin zai ce a nan gurin ya kamata a sa kaza shi ne kitabul jihad nan babu fadil jihad babu da yake magana akan falalar jihadi wal khuruj fi sabilillah da kuma fita dan daukar kalmar Allah an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo daga annabi tira da aminci Allah tabbata a gare shi yace in kadaballahu Allah madaukakin sarki ya zabura shine in jalaba daga waɗannan ne ake samun mandubiya a ce ana so abu wato an so shi ma da ya rika kawowa manoni daban-daban yake tare bi tawadihi wa husn jazai ko tara'a bi tawadihi wa husn jazai ko kuma a ce ajaba Allah ya amsa takafala da an kawo da ba na in jalaba Allah ya dauki nauyi aujaba wa tafaddala ko kuma haqqaqa wa ahkama ajabahu ila gufrani duk ma'anar in talabari Allah ya amsa wa mutum zuwa cewa zai gafarta wa mutum to Allah madaukakin sarki zai gafartawa zai amsa addu'ar wanda duk zaka faɗi wannan zai saurin amsa addu'ar wanda liman kharaja fi sabili ga wanda ya fita yaki dan daukar kalmarsa la yukhrijuhu illa imanun bi amma ya zanto ba abin da ya fitar da mutum sai iman wato sai imani da Allah imani da ni inji Allah wa tasdiqun bi rusuli kuma ya gaskata manzanni na an arji'ahu sannan zan dawo da shi bayan ya fita yakin ya da in dawo da shi bi ma lala min ajri dangane da abin da ya samu na lada au ganimatin ko kuma ganima sai ni ne dama duk wanda ya fita jihadi in man nasru aw shahada ko dai dai nasara ya samu ganima ko kuma ya shahada au udkhila wal jannata ko kuma ya shigar da shi aljanna walaula an ashqa ala ummati annabi yace ba dan kan sananta wa al'umma ta ba ma qa'adtu khalfa sariya da ba dan taba zama a bayan ma qa'adtu khalfa sariya da ban zauna na tura wata sariya ba sariya shine shine rundunar da aka tura babu annabi alaihi salatu wasalam da ban zauna a gida na tura wata tawagar ta tabbata yaki ba wala waditti sana da yake da na so da na so me shine anni uktalu fi sabilillah cewa a kashe ni wajen daukar kalmar Allah thumma ahya sana a rayar da ni thumma uktalu sana kuma kashe ni karo na biyu thumma ahya sana kuma raya ni thumma uktalu sana kashe ni karo na uku a na uku kuma bai ce sun ma haya ba sai ya shiru to a kashe shi har sau uku a rayar da shi sau biyu a na uku a kyale shi ya zauna yace ba dan ba dan ba da yayi haka Allah da kanta yake inna Allaha ishtara min almu'minina ko anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ayat nan tana kayatar da ni Allah da kanta yake inna Allaha ishtara min almu'minina anfusahum Allah da kansa ya sayi rawukan mu'minai wa amwalahum da dukiyoyinsu bi anna lahum aljanna da mai da mai fiya cewa ya sai rawukan su da dukiyarsu da aljanna ya Allah madaukakin sarki yace yuqatiluna fi sabilillah amma ga cinikin ga abin da yake so ayi shi yaki dan daukar kalmar Allah fa yaqtuluna su kace wa yuqtaduna su ma kace haka yake sai Allah yake wa'adan alaihi alƙawari ne da Allah yayi hakan wanda yake tabbas haka yake duk taurata a taura wani injili da injila wani qur'ani da kuma alqur'ani wa man awfa bi ahdihi min Allah waye ya fa Allah cika alƙawari idan ka ciyarwa mutum da kaya kulawa da kayan nawayi ba na wanda ka biyawa ba to shi ne Allah madaukakin sarki yace fastabshiru bi bai'ikum allazi bai'atum bi ku yi albishir da cinikin da kuka da Allah madaukakin sarki ciniki da Allah ko babban ciniki ne don baya saba kuma riwa za a baka ba faduwa wa zalika huwa al-fawz al-azim lalle wannan shine wato rabo wanda yake babba sannan kuma cewa wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadli wa yastawsiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanuna yastawsiruna bi ni'matin min Allah duk wannan albishir ne akewa wanda wato ya sai da ransa zuwa ga Allah madaukakin sarki to hadisin nan na farko yana gaya mana istibabu talabil qatl fi sabilillah wa fadl jihad an so mutum ya nemi yaki dan daukar kalmar Allah ya so yaki sannan kuma da falalar jihadi sannan na biyu bayanin shiddati shafaqati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ala ummati bayanin wato tsananin tausayin annabi alaihi salatu wasalam ga al'ummarsa sannan abu na uku a sayu fi jawari makro wal mashaqqati anil muslimi sauri wajen kauda abin da yake abin ki da abu mai wahalarwa ga musulmai na hudu falala ta hudu abin da zamu koya hadisin adamu nuqsan al ajli bil ganima cewa ba za a tauye mutum ladansa ba dan an ba shi ganima in an baka ganima ba ta ra'ayi ka an sallame ka ba ladanka yana nan fa innaha bifadlillah domin da falalan Allah ta zo wal ajru ala al-qital da kuma ladan yake an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga abu hurairah Allah madaukakin sarki أبا هريرة لله النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي تكفل الله لمن جاهد في سبيله Allah madaukakin sarki ya lamuncewa shine Abdaman shine takaffala Allah ya lamuncewa wanda ya fita yaki dan daukar kalmar sa la yukhrijuhu illa al-jihad fi sabili ba abin da ya fitar da shi zai sai daukar kalmar Allah sai jihadi dan daukar kalmar dan daukar kalmar Allah wa tasdiqu kalimati da kuma zakkada kalmomin Allah wannan irin kalmomi ne وإن كذبوك بها إن الله شرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن يكلمهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا سوني الله يا الكوري سيجي و بأن يدخله الجنة Allah ya yi alkawari ka gani bi anna lahum aljanna yayi alkawarin zai sa sa aljanna aw yarji'ahu ila makkanihi ko kuma Allah ya dawo da kai gidanka mazauninka allazi kharaja minhu ma ajirin wanda ka fita daga ciki mutum ya dawo gidansa ma ajirin tare da lada au ganimatin ko kuma ganima ɗayan biyu ne man nasru aw shahada wannan hadisin shi ma na farko yana bayani fasalul mujahid fi sabilillah fadalan mai daukar kalmar Allah na biyu dalilun ala anna al-a'mala la yuzakku minha illa ma sa'ibatu niyyatu salihah ku sani cewa ayyuka ba ta taba zama tsarkakakku sai wanda aka ta niyya kyakkyawa aka yi dan Allah shi za ke cewa duk abin da mutum zai yi rika kokarin koyewa zai ba da sadaka to boye zai ba da kyauta yi kokari ka boye saboda kar ya ta shiga ya ba ta aiki take sai mutum ya je ciyawa zai da na tani ba ta aiki take in dai Allah ya baka damar bayarwa to rika boyewa sannan na uku dalilun ala annal ganimata la tanqusu min ajrin mujahidi shay'an cewa ganima ba ta tauyewa wato mujahidi wato ladan sa na komai wannan mujahida wajirul ajri wato ganima aw lam yadlam cewa annal mujahida shi mujahidi wajirul ajri zai samu cikakken lada ganima ya samu ganima aw lam yadlam ko bai samu ganima ba عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda annabi yace kullu kalmin yuklamuhu almuslimu fi sabilillah duk wani rauni shine kalmi duk wani rauni an gane ko da musulmi zai samu don ɗaukar kalmar Allah madaukakin sarki ya kunu yawmal qiyamati ka ya atiha wannan raunin zai dawo ranar alkiyama kamar yadda aka ji mar a duniya eh kamar yadda aka ji masa haka zai bude kurin da aka tare shi to haka zai fito babin tan ya warke idan to ina idan suka sa aka yi da baki tafajjaru daman zai tashi yadda ya rike a duniya allawnu launu dam annabi yake launin jinin launin jini yadda ka san jini ja haka zai tashi ranar kiyama yana fitar da wannan jinin sai dai kuma wal arfu arful mis amma kanshin sa ba zai yi wari ba kuma kanshin almiski zai rika fitarwa jinin mujahidi fi sabilillah ba ne mutum lakin rasulu wal ladina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun haka Allah ya faɗa a tauba والذين جاهدوا بنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين wannan shi ne na to wannan shi ba kaga yana gaya mana na farko fadin jira haka fi sabilillah falalari wa mutum miki dan ɗaukar kalmar Allah wa annan shahida la yuzalu anhu dam bigusilin wala gairi an gane bigusilin wala gairi shi shahidi jini baya gucewa a jikinsa ko an wanke ko ba a wanke ba ba zai guce ba ku ya ta tafi kiyamar sannan an gaya mana hakamul akhirati wa sifatiha gairi ahkamid dunya wa zawatiha hukunce hukuncen lahira da sifofin lahira ba irin na duniya bane fa inna dama fil akhirati yatagayyaru hukmuhu min an-najasati wal raihati والرائحة الخبيثة في الدنيا إلى الطهارة domin kaga wato shi jini a lahira hukuncin sa yana canjawa gaba daya ba za a kira shi da jisa ba ko daya hasali ma kan shi zai rike yi sannan na uku ya gaya mana fadlul mujahidi fi sabilillah yana bayani akan falalar mai yaki da daukar kalmar Allah babu fadlul shahadati fi sabilillah ta'ala babin da yake bayani akan falalar shaidawa ko shahada dan daukar kalmar Allah madaukakin sarki an Anas bin Malik radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kala an karbo daga Anas Allah ya kara masa yadda annabi tira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace ma ahadun yadkhulul janna babu wani da zai shiga aljanna yuhibbu an yarji'a ila dunya ya so kuma ya dawo duniya wala huma ala al-ardi min shay'in an gane ko ya zamto ba shi da komai a ban kasa illa shahidu ba shi da komai a ban kasa kuma ya so ya dawo dan kuma da yaje da komai din ba wanda zai so ya dawo duniya an ba shahidi ba shi ne kawai duk wannan dadin aljanna sai ya rika fatan Allah madaukakin sarki ya dawo da shi duniya me yasa shi ne za a faɗi dalili shi yake ya tamanna an yarda ila duniya zai rika burin ya dawo duniya فيفتل عشر مرات أكشي جزء goma. lima yara min karama wai saboda abin da ya gani irin girmama shi da Allah ya yi yayin daukar ransa ka duba daɗin aljanna amma saboda abin da karama shi da Allah ya yi da girmamawar wannan abin da yake gani a duniya ma aka karama kai a kake ji cewa ai ma kaza ka ce wannan an girmama ni irin girmamawar da Allah ya yi masa ya gani irin karban da Allah ya yi masa shi da yi Allah ne yake karbarsa to na karbar da Allah ya masa ita yake so Allah madaukakin sarki ya kuma yi mar ya masa har sau goma ka dan ko ganin Allah ya ba aljanna dadi yawa to wannan shine shi ma bari mu ji ne zamu koya a hadisin abu na farko hadisin yana bayani akan falalar shahada da kwadaitarwa akan ta shine hadal hadis min ajli ma da fi fadli shahadati wal haqqi alaiha na biyu adan lawu shuhada ajran azima Allah madaukakin sarki zai ba wa shahidai lada babba na uku fadlul mujahidi fi sabilillah eh kowanne yana faɗa dama akan jihadi ake bayani yana bayani akan falalan ne jihadi da ɗaukar kalmar Allah ana bi hurera radiyallahu anhu an karbo daga aba hurera Allah ya kara masa yadda kana yake ya rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo gurin annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi fa qala ya rasulullah sai ce ya mai kira Allah dullani ala amali ya adiru jihad nusaddani kiryadani akhbirni ni yana daukan ma'anarsa ba ni labarin aikin da wato yake daidai da jihadi ba ni labarinsa kana sai yace la ajiduhu sai annabi yace ban san aikin da yake ladan sa daidai da jihadi ba annabi yake wannan shi ba to har yayi juru sai kala sai yace sai yace da shi hal tasdi'u kana da ikon idza kharaja al mujahidu idan mai jihadi ya fita jihadi an ta da kula masjidaka ka shiga gurin sallarka ba ta kuma ka fara kiyamul layli wala tafsura ba za ka daina ba ba za ka yanke ba wata suma sannan daga ranar da ya fita ka fara azumi wa la tufira ba za ka ajiye azumi ba har sai ya dawo kada sai yake wa man yattabi uzalik sai ji wanda aka yi haka yace ya rasulullah to wa zai iya wannan to kaga ya ba kansa amsa ba da iya kamo mai jihadi kenan tunda ka ce ba mai iya wato ba za ka kamo shi ba ana gina ma wanda yake to wa zai iya wannan ba ni iyawa ke to in kana so kamo mai jihadi in ya fita ya kwana arba'in a jihadi to kai ma siyamun laili da siyamun nahari har sai ya dawo to shine kuke daidai haka annabi kaga wannan hadisi yana nuna la ya'dilu jihadin shay'un min nawafil al-ibadat cewa duk ayyukan nazila ba wanda ya kai jihadi na biyu ribadi yawmin fi sabilillahi khairun min ad-dunya wa ma fiha mutum ya fita yin ribadi ribadi shine ka fita ka ba mutane kariya shi zan ka tafi aikin hizba da kyakkyawan niyya ribadi kake kwarai kuwa ribadi kake yi kana kan kana bacci ana ba ka kariya akan abin da ya shafe ka da addinin ka to wanda ya wannan yin kuwa ya hafa duniya da abin da yake cikin ta babu fadin gadwati wa rawhati fi sabilillah babin da yake bayani akan falalar sammako da kuma yin yammaci inda yamma za a fita mutum ya je duk wani kushi ba da yamma fi sabilillah dan daukar kalmar Allah domin wani yakin za a tafi da yamma ake tafiya ya tafi da hunto ake ai wato aje garin da za a je dam da asuba inna idza inna idza lajanna bi sa'ati qaumin fa sa'a sabahul munzari saboda haka dam da asuba idan annabi ya ce ku dakata a kewaye garin na an ga an yi kiran sallah sai ce su musulmi ne ku kyale su in ba kiran sallah ko su kanin bin wani da haka ce in ba kiran sallah sai a ce to da ki ba fara hafka musu kafin ba su fara fita gonaki to shine ta fi duniya da abin da yake cikin ta an anas bin malik radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kala la gadwatin fi sabilillah mutum ya sammako dan daukar kalmar Allah a tada awa mana mutum zai fita kullum abin da ake faɗa kai ba za ka iya zuwa ba to kana da wani abu da za ka iya taimakawa da awar taimaka domin shi musulunci yana tafiya ne wani yana yi su ka bai da biyu suka yi bi amwalihim wa anfusihim kai yanzu da ba za ka iya ba Allah ya baka kuɗi ba za ka iya wancan ba dauko kuɗin ka baya sai ka kana zaune a gida Allah yana baka lada ka kyauta da niyya kawai ka bayar wani abu a'a sai ne za su zuba a motar da za su tafi inda za su ko ƙara wa juna sani abin da ya shafi da'awa ko harkar da'awa kawai domin tana da faɗi taimaka da abin da Allah ya baka na hannu albarka yake sa wa dukiya duk yana ɗaya da yake abubuwan da wani abin da kake gani kai ba za ka iya yi ba wani kuma Allah ya hore ma lafiyar jiki da ilimin da zai je baya to taimake shi da dukiyar shi ko bai da kuɗin ko kuma yana da shi amma duk da haka cike ba shi dan ya ajiye nasa ai amfani da nasa domin a raba ladan shi ya samu kai ka samu wannan yana da muhimmanci matuƙa muna faɗa wannan ne musamman ga matasan da suke tasowa Allah ya fara buɗa ma a kasuwanci to ga hanyoyin ciyarwa irin wannan abubuwan kuma ya fi lada lokacin da kai za ba a roƙe ka ba an fahimta da kyau ko ba a roƙe ka ba ka yunkura ka yi ya fi lada cewa ina so bari in taimaka da kaza za ga ya fi tsarkin zuciya ba riya ba za ta shiga ba amma idan ana roƙon ka yau da gobe gajiyawa za ka yi an fahimta da kyau ko ba za ka yi ba ba za ka iya yi ba ana roƙon ka ko ka ga da ko haɗu da mutum kawai zai kauce cewa yanzu zai ce yanzu zai ce masallacin su ba mu ina gaya ba amma idan da kansa zai yi to za ga baya jin tsoron ka ganki domin da kansa yake yi ya fi kuma kai ma ba za ka sa wane ya zama sirkinka ba shi kenan kawai ko ba za ka ce ya roƙe ka ba domin ba roƙon ka yi ba sai ka kawo da kanka ya fi to wannan shi ne to sai yake cewa lagad watin fi sabilillahi mutum ya sammako dan daukar kalmar Allah aurau hatin ko kuma mutum ya yammaci khairun min ad-dunya wa ma biha ya fi duniya da abin da yake cikin duniya ya fi ne za mu koya a karkashin hadisin dalilu ala fadil jihad fi sabilillah wannan dalili ne da yake nuna falalar jihadi da daukar kalmar Allah nabi na'imu duniya ma ma azuma wa huwa ila zawal wai ni'imar duniya duk girmanta wallahi za ta kare duk yawanta za ta kare bi khilafi na'imi al-akhirah sabanin ni'imar lahira sannan abu na uku al-jihadu mabin ila yawmil qiyamah jihadi yana nan har kiyama ta kai ba wanda yake abrogation kawai da tura suke faɗa babu hadisi na gaba an sa bin sa'ad radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi jira da insha Allah tabbata a gare shi yace rawhatu yin yammaci wal gadwati da sammako fi sabilillah dan daukar kalmar Allah afdalu min ad-dunya wa ma fiha ya fi duniya da abin da yake cikin ta عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi jira da yake Allah tabbata a gare shi yace na gadwati lalle yin sammako aure hatin fi sabilillah ko kuma yin duku-dukun yammaci kai da ɗaukar kalmar Allah khairu mimma tadlu alaihi shams ya fi duk abin da rana za ta tsullo a kanka ya fi mota ka GLK din nan ya fi homa ya fi jeep ko wace irin mota wannan abin da suka fita shi sa idan ka gane da kyau sai za ka ga wasu dabarar da suke akwai da suke ba da koba mutum ya ce in dai abubuwa na alkhairi ya taso da Allah a tunatar da ni to kowanne din ma wahala ce ne da wani lokacin muna tattauna da yan da'awa wani lokacin wani bawan Allah yake faɗa da suke fita ma sosai yace akwai wanda ya bada irin wannan kofar amma wani lokacin abin ya taso sai a mawaya hamsin ya ki ɗagawa nace ai ai dama ba dukkan nan tana da wahalar shani in shawar da na ba su kenan nace tana da wahalar shani ai idan yana cikin nishaɗi na shaɗan wa bashajar ai ba sai ai ya san cewa yadda ciki yake buƙatar abinci kullum da awa tana buƙatar kuɗi kawai ya samu nishaɗi ya kai ya fi sauki amma tambayan nan wallahi yau da gobe a matar ka ba dole ka ce amma wata ran tace ba ku ba a jara sai ka harare ta ana magana yana ji sai ce bai ji ba sai ya fice kwarai kuwa kaga wanda ta zama ba dole ba ballantana kuma ya san da lada sai da yake domin annabi cewa hata ma ta ba fi zimra'atika wannan jawarar nake wa yan da'awa cewa ka tsaya ka yi wani ba girman kai bane wallahi ka fi kima ka fi mutunci ba wanda zai ce ka je ofin gidansa neman abu in ya kawo wannan fane mai amma roƙo yana kashe harka sai ba kusa ba ki so da haka wannan shine to ta fi duk abin da rana ta kullo a kansa da gidan da mota da komai ake takama da shi wannan yin zama ko ya ɗaukar kalmar Allah. Wata gurubu ko mutum ya yammaci kamar da muka faɗa wasu da yamman suke tafiya. Babu fadil jihadi wa riba. Babin da yake magana oke shi ma wannan zamu koyi abubuwa kamar haka guda biyu. Na farko dalilu a hadal hadith ala azim fadil jihad. Wannan hadisin yana bayani akan girman falalar jihadi wa tarhibu fil musahabati fihi. Bi ayi musharakatin walau qalila. Kundi faɗaitarwa wajen mutum ya yi ƙoƙari ya ga ya shiga wani zai tafi yanzu azinji wa'azi zai tafi zuwa yi wa wasu wa'azi mutanen ƙauye domin ana harabu a shaɗi kufuran wani fakan sai ka je ƙauyen za ka ga wahalar da ake sha wallahi wani lokacin ka tafi ƙauye wa'azi kawai za ka ga akwai wanda bayan ka yi wa'azin suna buƙatar ka ba su ɗari biyar biyar mutum biyu ko uku domin ka siye su ka ƙara janyo su a jiki to me da hawa shi yake buƙatar kuɗi kuwa shi ke bukata don wani lokacin idan annaba haka ya rika yi idan ka je wani abu ba wa'azin da kai ne ya ratsa shi ba kudin da ka bashi ne Allah kuwa wannan dari biyar da ka bashi idan ya ji za ka dawo zai kuma zuwa da yawa a kowanne da yawa haka ake musu shi sa in ka tashi ka biya halal akalli wannan dan kudin sai ka zuba shi a aljihu in ko ba haka ba kowanne kawai kana yi ne suna gengedi kawai jin karfi to sai ai yana cikin wanda yake miki da'awa a shugabanni a tsarin har yanzu aka zo ana bayanin da'awa shi ake fara sakowa sunansa sandauna domin ya ce miki da'awa mutuka aka yi rike yi ka karanta waya iftan na malam na malam gumi wani fada ka ji irin abubuwan malam gumi mutum ne da tsaye musufi na gaske baya roko amma da kansa ya faɗi cewa sandauna ya ce miki da'awa ya ce miki ta domin ba sai an wani lokacin zuwa zai ce da shi la'a a nan ya gaggano matsalolin da ake ciki saboda haka jaran da ba za a da shi ya san me matsalar gurin zai tura musu da kuɗi kawai haka muke wayannan suka yi na Usman muke bukata a cikin mu da Abdulrahman da Audin wayanda za su taimaki da awa da dukiyar amma kun san cewa matasan masu kuɗin garin na akwai wanda suna wannan ɗabi'ar ka tattauna da wasu malamai ka tattauna da su malamai da Usman da manyan malaman mu da suke za ga akwai matasan da sun yadda dukiyar su take mako addini Allah ba sai an roka ba suna yi suna yi irin wannan yake bukata shi da awa take yake bukata amma yau a zo inda mata muna fada masu kuɗi wallahi muna da masu kuɗi yanzu akwai wanda yake zuwa karatun da yake ma akwai wani wani da ya sani wallahi mai gadin ka ba zakar dubu ɗari biyar yake ba yace kawai sun zo shagonsa suna tattaunawa yace ya jara bayanin an sai wani fili biliyan biyu yace yan lahada miliyan ɗari biyar aka ba su abuwan miliyan hamsin aka ba su yan lahada kawai dillalan sai nake masa a ce wannan kai ba sai ka zama dillali miliyan hamsin abin nan sai ta dariya to akwai irin wayannan fa muna da su yanzu wanda ya dauki dubu ɗari biyar ya sa wa dawa shekara nawa za ana ji ana harka da ita wanda zai iya bada yace kuma duk shekara sai ya bai nake to wannan ba digiri ba ko masters ne ba sai kai gadi ba yace kuma wanda abinci da yake bai kayan abinci shi ne ya gaya min wannan kalmar abin ya wato ya kayatar da ni yace wata rana yaransa dan mai gidan yau mai gadi rashin kunya mai gidan ya sako nan da hannu ya rika kutumar sa ba fa mai gadi ne da ka ba yaron ya rika duka saboda ya yi wa mai gadi rashin kunya wallahi hawa wannan abin ya kayatar da ni wallahi yace wallahi duka yayi ba sai mai gadin ne ya kwaci yara kaga dukiyarsa kwata kwata ba ruwansa da ita eh litin litin eh a to ai kan kama suna ne gumba litin duk wanda ya san shekara 25 baya kafin ma ya shiga siyasa ka je ka tambayi malaman ka ji ai motocin da ya ba dawa wallahi ba su irgu ba kudi kuwa da yake tun kudowa a harkar dawa yana da yawan gaske little ai little shi ka zaka ga a wannan lokacin da suka fito aka dan samu sabani wasu suka yi a malamai wasu suka yi little wasu suka yi shekaru lokacin fito to waɗan waɗanda suka yi little din a lokacin in ban manta ba alkhairan little suka kalla tun kafin shiga tafiya ba na manta wannan sabanin ya shigo musamman a ta'awun a wannan lokacin yi komai duk harkar da'awa sannan kai da zaka fita da'awa dauki nauyin ka a baka kudin kashewa na gida sai ka sallami iyalinka wannan nufin din to ba irin su muke bukata ba tun kafin ya shiga siyasa ba yake wannan harkar shi za da yazo siyasa wanda suka san harkar suka ce nufin za a yi shi ta a lokacin malaman sunna aka samu sabani ana ganin kaza kaza kaza daga bayan Allah ya madaukakin sarki ya laddafa wa abu ruwa amma su waɗanda suka ce lallai mutum za a yi wannan alkhairin suke kallo domin kafin ya shiga siyasa duk da motocinsa ake fita da awa kwarai kuwa kuma kun san wani abu har yanzu ba bai dina ba har yanzu ka ga yanzu ba ruwansa da siyasar ma to har yanzu ne dama yi shi a ba malam kwarai kuwa kudin zama na siyasa ba ne dan kasuwa ne cikakken dan kasuwa Allah ya sa masa albarka Allah ya yawaita mana irin muna faɗin wannan ne ga matasa irin mu dan kai dade domin idan mun taso mun tashi kudin ya fito lallai wato a a a fito ne a fito ne Allah so nake zama laifin bin sa'ad ka san laifin bin sa'ad shi zai tattara kudin abincin shekara guda yake aika Imam Malik daga Misra yake ya ci gaba da da'awa kawai da kuɗi sannan shi kuma malami ne babban malami ne ba dan sako ne na su Imam Malik yadda kake bi Imam Malik a ilimi haka yake ga kuɗi da karatu haka zai zauna ya zo ya karatu ya cacca ka mutane da kuɗi haka yake abinsa kwarai kuwa ai baka zauna abu da yake mutane ne ba irin mu ba karatun ne kawai yake kai Allah karatun ne kawai yake kai wallahi tallahi karatun ne kawai yake kai eh ai haka ne kan ba dawa sai in babu dawa sai ka shiga dawa Allah ya dace da mu muna ta roƙon Allah ya ba mu dukiyar da zamu karantar ba za mu daina karantarwa ba kuma mu ɗauki nauyin harkar kawai sai dai ku ganna a talabijin a ce ni na ɗauki nauyi bare ku ga ba ga irin su nan ba ko babu su ai ga su nan ai wanda ma ban tani ai akwai su da yawa sai dai ku waɗanda yanzu malam Nasiru goron dutse da kudin zai je harkar sa da'awa ne yanci kenan to wannan shi ne to sai yake cewa babu fadilin jihadi wal ribat babu da yake magana akan falalar jihadi da kuma ribadi an abi sa'id ibn kudri radiyallahu ribadi shine mun ce dako a je ayi gadi kuna can kuna bacci ko wani abu zai a kawai wasu suna ba ku kariya shine ribadi an abi sa'id ibn kudri radiyallahu anhu qala an karbo daga abi sa'id ibn kudri Allah ya kara masa yadda yake kila ya rasulullah sai aka ce ya ma'aikin Allah ayyun nasi afdal wane ne a cikin mutane ya fi falala kun ga ina faɗa wannan ne domin always mu ma a cikin ma yana a lokacin da muka fara harka ICT din mu iya yan guru din mu muke harkar mu ai akwai wanda a masallacin da ya mana magana ya tura mana dubu ɗari kuma yake kar a faɗi sunansa har yau yan ICT ma da yawa wasu ban san waye ba ana samu duk da cewa yan ICT haka ake haɗa karo-karo din amma ai kaga ba roƙa ake ba ba roƙa ake ba to ana samu a cikin mutanen mu ma wanda za ka gani ta Abdulrahman dan Aufid din su Usman bin Affan din da akwai yadda kake ganin cewa an yi a zamanin magabata to a yanzu ma wallahi akwai ba ga mu ba da misalin little ba little ba dan harkar siyasa ba waye san ma ne sai wanda suke cikin harkar kawai ba sani ba saboda haka lallai ka sa a ranka cewa idan Allah madaukakin sarki ya ba dukiya za ka ci ka sha ka sa sannan kuma za ka taimaki addinin Allah wannan ya kamata mataki ya rubuta yana domin mace ce da ciki ba san me za ta haifa ba so muke akai matakin da matasan mu sun kai wannan kololuwar har za mu rika kallo kawai sai dai juya bangaren dama na ce wala Abubakar za a fita kauye kaza dubu ɗari biyu za ka tura yace yace na'am Allah ake bukata Allah akwai abu yanzu malam Idris ibn Hajib yana cikin wanda muke harkar dawa da su da yawa daliban sa Abuja yake amma da yawa ko masallaci ne yanzu ake bukata a kauye wani zai kalla mutum ce yi ne ce kuje ku jira wallahi za su ce sama da wani haka za a gina ko na miliyan nawa ne haka da awa take so haka take so amma bara a wala ina za a je a harkar bara a dawa har ba inda za ku to wannan shine to sai yake cewa tsila ya rasulullah sai aka ce ya ma'aikin Allah ayyun nasi afdal wai a cikin mutane yafi falala wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake mu'min yujahidu fi sabilillah shine mu'minin da zai fita yaki dan daukar kalmar Allah ya fita bi nafsi da kansa wa malihi da kudin sa kuma kanu sai ka bai ce sun mamaki da ban kace sannan wa ana yake mu'minin shi shi abi mina shi ab a ta mutum a cikin wata al'umma a wani wato a cikin wani bigire can tsakankanin duwatsu an gane ko yawa shi ne tsakan ai huwa man fara da bayan jabalai yana cikin tsakanin duwatsu ya taki Allah yana jin tsoron Allah madaukakin sarki yana san shi saboda inda yake saba wa Allah yake gaba daya kawai ya koma san ya sefa kansa yana ta bautawa Allah to shine na biyu wa idan nasa min sharri an gane ko sannan wato sannan ya ce wato ya kubutar da mutane daga sharrinsa ba zai cutar da kowa ba irin wannan mu'minin to shine na biyu لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بماذا؟ بأموالهم وأنفسهم كيف فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين كيف وكلا وعد الله الحسنى كون يدك في الله يما الكون أما با لا يستوي القاعدون من المؤمنين wannan ce zaune a gida ba shi daidai da wanda suka fita ba ba dai suke ba wannan hadisin yana nuna jawabi i'tizarin muslim jawabi i'tizarin muslim anin nasi ya halatta mutum ya keɓance wa mutane ya yi isolation kansa amma bi zamanin fitina lokacin da fitina ta yi yawa dan ma lokacin to ni ma na zo ƙarshe li amana ala nafsihi wa ala dinihi dan ya amuntu akan addininsa da kuma kansa sannan na biyu ya dullu ma hadal hadith ala azim fadl jihad wannan hadisin yana bayani akan girman fadlan jihadi abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana to wannan tambaya ce ko tunatarwa hukuncin biyo ne a musulunci ai tun tunawa da mai sun bada fatawa ladan aiki kake karba ya halatta aka kace na biyu hukuncin lido a musulunci mun karanta adabul mubarak wanda ya kirkiro wani sarki ne na bashir da wannan kwado da waye biki ne asalin sun sarakuna a baya suna yin wannan har da yin karka karka ko yawa suna yin ta ne domin kawai wato samun strategist na yake eh a samu yadda za a samu plan cewa daga wannan plan sun ce wannan ce wannan asali to sai mutane suka zo suka rika kuɗi to yanzu saka kuɗin shine haramun duk da cewa wancan din ma ya shiga aikin aikin banza zaman kaje wando domin wannan abin da annabi alaihi salatu wasallam ya ce da ya faɗi ijtanib khamsan qabla khamsin hadisi ibn abbas kari bi abubuwa biyar kafin biyar su zo ba sai ce wa faragaka qabla shugulika ranar lokaci kafin rashin lokaci ya zo sai ka yi nadama lokacin da ka zauna ba kai komai ba ranar alkiyama sai ka yi nadama ta wallahi to ake in ka zauna kai shiru kawai ka rika ambatan Allah sai ka yi nadama wannan to ko da an ce ma babu haramci ai iya wannan za ga in ka danna yanzu za ga mutum ya buɗe wayarsa kan ya hankali sai ya awa ɗaya da rabi yana ta yin karka ko yana ta yin wasa game awa ɗaya da rabi ko ka gama bakara to wannan shine abin da na sani wallahi alam amin ba haka an kai dai Allah ya sa da sani na'am na'am haka haka na'am na'am Hmm. na'am a dubu ɗaya. Sai kan sai yawa yanzu ranke daɗi, kan sai yawa, kaga har inci kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi. To ai haka muke bai sai mu ta kallon shi a gaba. Yanzu wannan ka bashi ciyaman ya kake gani? To ka je ka ga pharmacy ce makojin. Ko wata kila ma ba brand ɗaya ba ne. eh to duk magana tana nan idan ba haka bane amma idan hakan ta tabbata cewa har inci yayi kaga kansa ya fara ai na ai cewa yayi sauti ya bai ba shi yayi biyo ma amma inda ai mun faɗa yanzu a karatun mu cewa ka ciwa abu naira goma ka ciyar talatin yi ma ka ci ba irin haka yi sauti ya bai Allah ya dace da mu Allah ya gyara mana zukatanmu akwai daurin aure na iyalan Alhaji Ismail Abdullahi Marigayi da kuma Alhaji Kabiru A Baba za a daura auren Bello Ismail da Dr. Safiya Kabir za a daura 23 ga wata karfe 11 a Kwandila Gandu Zuro wannan masallacin na Huzaifa an sa Huzaifa bin Yaman karfe 11 to muna fata Allah ya sa masa albarka sannan akwai daura auren Aminu Yahu Abdul Malik da kuma murjanatu tahiru malami da abdulkadir abubakar kawoji da kuma rukayya kabir kabir mato ta daura auren su ma karfe 23 rana asabar kenan ga wata karfe 10 da rabi masallacin murtala hausawa sannan kuma satin ne muke da daura auren aran ma abdulsamad a masallacin alhaji bashir toba karfe 11 da rabi muna roƙo Allah madaukakin sarki ya samu da albarka a ciki waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ya shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sofin ta madaukaka yadda muka babu biya babun jihadi da dukiya Allah ya mana arziki ne amfani Allah ka ba mu dukiyar da za mu taimaki addinin ka muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da shugaban da madaukaka masu taimakon addini Allah ka tallafa mu muna roƙo Allah madaukakin sarki da shugaban da madaukaka Allah ka shirya mana matasan mu ka dora ta hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya akwai mahaifiyar famasi alkasim har yanzu dai tana kwanta a asibitin Abuja muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba ta ladan jinya Allah madaukakin sarki ya yafe mata Allah madaukakin sarki ya shiga cikin al'amuranta muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa da tsofin sa madaukaka iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara idan za mu tazo Allah ka sa mu cika da kyau da imani اللهم آمنا في أذاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين آمين آمين يا الله.